الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لاربا هجراتنا شدة وتن تقوس hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da miladiya tara ga watan uku a miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin littafin tufa ko? muna cikin babun firushidi wal ausiya zuwa ƙarshe wa mulinu safai raddabul faraj af'alahu wal aksu fil aksin daraj وفيل من يجعل بالإطلاق حالته يجوز باتفاق ويجعل القاضي بكل حال أنا السفي هاجرا في المال وإن تكن بنت وهذا والأب حي فليس الهجر عنها يذهب إلا إذا ما نكى ثم مضى سبعة أوام وذابه القضاء ما لم يجدد هجرها إسر البناء أو سلم الرشد الذي تبين وهجر من وسى عليها ينسهب حتى يزول حكمه بما يجب والأمل اليوم عليه ما بي ومثله هجر وسيء القاضي وإن تكن كويسة أها muna magana akan mutumin da ya zamo muhimmal ma'ana baban shi ya mutu ya barbar dukiya ko ya mallaki dukiya to ta hanya amma baban ai kaga ai baba uba shine yake ajira dan shi ko to baban ya mutu bayan mutuwan baban kuma baban bai sa shi a hannun wani ya zama wancan shine wasiyin shi balle a ce akwai mai kula da shi sannan kuma da baban ne ya mutu hukuma bata ainihin sa wani wakili na hukuma wanda za ta kula da wannan yaron ba kaga yaron ya zama sakakke kawai sakani haka ya tashi to ya tashi haka ya balaga kafin ya balaga kam dama duk abin da kai da shi na harka sunan shi rusheshe amma yanzu matsalar da ta faru bayan yaron ya balaga ya yi ɓarnace ɓarnace sannan yanzu aka gane yaron nan fa ba shi da hankali aka kai ƙara hukuma ta kira ta samar takunkumi to yanzu ya harkokin da ya daga balagan shi zuwa yanzu to shine malamai suke muhawara a kai in ba manta mun karanta akwal din a baya Abdurrahmani Abdurrahman bin Qasim shi cewa ya kawai duk abin da yayi din za lura da lokacin da yayi in yana rashidi za a zartar in yana sawu za a rusa ba ruwanmu da yaye balaga ba ruwanmu da wani hali yake ciki yanzu da aka zo je imam malik ya ce duk abin da yayi bayan ya balaga wannan abin za a zartar kawai za a ja layi ne daga yanzu hukuma za ta dauki mataki amma abin da yayi ya riga ya wuce yawwa wani kuma kamar mu dan ya ce a'a za mu lura da cewa wannan sawuhantakan bayan ya balaga yana rashidi ya same shi ko kuma a'a dama ya ainihin balaga yana sahuhu da wannan za a hukunci to yanzu ga ibn al-faraj shine asbagu shi kuma yace wa mu'linu safahi me mabayyanin saguwantaka wannan raddabn al-faraj af'alahu ibn al-faraj yayi raddin ayyukan da yayi gaba ɗaya in dai lokacin da yayi ma an tabbatar da sahu ne akwai wanda dama kai ma lokacin da kake siyan ma ka siya abin akan miliyan ɗaya amma da dubu hamsin hamsin ka bashi in ka bashi hamsin yau zai tara abokan su je su shiga fim su yi waye waye gobe ka bashi lalatar da haka kuɗin ya ƙare ka ga mu'linu safai kenan to ibn al-farj yayi raddin afalu ayyukan da yi gaba daya bayan kuma ta jire shi za a yi ruwanin din abubuwan da aka yi gaba daya na lokacin da yake sahuhu gaba daya hukuma za ta rusa in kudin ka ne ya ci banza dole za a kwaci abin shi a bashi wal akazu akasin haka inda rajanan na dufil akasi cikin akasi cewa idan ba mu'linu sabai bane majhulul hal ne ko kuma mu'linu rushidi ne to wannan za a tabbatar da aikin da yi wannan shi ibn al-faraj abin da ya bada fatawa kenan wa filu man yujhalu bil itlaqi amma aikin wanda aka jahilcalin da yake shiki bil itlaqi wannan awawaitawa mutlakan sake ba kayyajewa in dai an jahilcala to halin shi ya juzu wannan ya halatta bi ittifaqi ittifaqin malamai gaba ɗaya sun tabbatar da haka dukkan malaman da suke wannan muhawaran sun tabbatar da cewa in dai lokacin da yayi wannan abun an bincika ba a san halin da yake cikin sawuwu ne ko rashidi ne ba to kawai wayannan abubuwan gaba ɗaya za a zartar kawai daga yanzu ne abin da ya gaba za a rusa ya ce amma fa waya jihalul qadi bi kulli hali alƙali a kowane hali a kowane juyi alƙali wajibi ne sanya hajiran filmali mai tsarewa cikin dukiya ala safihi akan sahuhu duk lokacin da aka ce ga wani an tabbatar da ba a hayyacin shi yake ba to wajibin hukuma ne ta sanya mai hajjarewa a kan shi ko a samu wani wakili a sanya ko hukuma ta sa ido a kan shi a yi shaida cewa daga yau kar a siyar mar kar a siya a wajen shi duk wanda ya siya a wajen shi ya sai banza duk wanda ya siyar mar ya sai da banza ka ko wannan abubuwan ina ganin kamar a zamani yanzu ana yi malali ka gani a gani ko jiya ko jiya ko wanda ya ce mana akwai wani biliyoniya ma za mu ce kawai yana kadar da abubuwan sai sai da abu miliyan ɗari kawai ya je ya barnan shi sai da kaza yana nan yanzu ya kusa talaucewa kuma yanzu haka yana nan yana yi to yanzu wannan hakkin hukuma ne dole a ɗauki mataki a kan shi saboda zai kai halin da ba zai iya komai ba kuma gashi nan Allah bai wulakanta shi ba amma ya shiga hanyar wulakanta saboda haka wai ji alul qadi bi kulli hali na a wannan wani abu ne daban kuma yanzu muna magana akan doka na hukuma hukuma yanzu shi yasa ake mi mala aliyai a doka akwai cewa in an ga alhaji wani ya samu matsala a hajjire shi akwai malali haka babu
gaskiya a tuba yana na tuba alƙalin ne kariya mana akwai haka babu akwai wani muna yara yana da shago babba a cikin wanda market tun ina tsamman ko kan takoni ne kawai lokaci da ga yana sai da irin radiyoyi din nan lokaci ɗaya kawai ya ɗauki rediyo da rediyo sai ya ihu sai ya fasa haka haka har ya zai zama hukaci muna ganin shi yana yawo yana abin nan to ka ga irin wannan daga an gani an sai ya samu matsala sai a yi ƙara ana yin ƙara hukuma ya ta shi sai a kwace wannan kayan ko a kafa wasu kwamiti a ce su kula da shi ko a san yadda za a yi ba za a bari ya barnatar da dukiyar shi gaba ɗaya ba amma yanzu ba gashi ba za ka ga dan mai kuɗi an ce da ya an bar shi miliyoniya ne amma yanzu duk kuɗi ya lalata ya ƙare kuma ana gani ya lalace din
matsalar na al'umma ne ba sa kai karan ai ni yanzu tambayar da nake ba wai kai karan ba akwai doka akan wannan akwai gashi na karama kallawa wani an kai karan ma za su yi za a yi yana amfani da a to tuba akwai dokan kenan
wannan tuba shi ne kundin su.
wannan tuba ne eh eh eh duka kotunan kofar shehu nan da nan duka har da shirya kuma kowanne kana zuwa ka jabai kenan To yanzu abin da nake tambaya, abin da nake tambaya, yanzu misali a ce a unguwarmu akwai wani yaro yanzu balagagge ne baban shi ya mutu ya barbar dukiya mai yawa yanzu yana ta kadarwa sai muka kai kara hukuma za ta saurare mu za ta saurara har za ta rike kudin akwai akwai dokan kenan ai kawai ba a dan bakawa ne amma akwai dokan shari'an ba za ta iya ta kula ita ne ma take to kula shi ne baikin shi ne baikin kawai wai ji alul galibi kulli halin ala sabi hajiran filmali yawa ba karan bani bane ku kai kuma in kun kai wajibin hukuma ne dole ne ta hajjire shi yawa wajibin hukuma ne dole ne ta hajjire duk mutumin da aka fahimci cewa ba shi da hankali ana da mata wani na kan kuma sai duk wani abu ma eh duk wani abu ma wanda zai zama baci eh ya ka kai kotu da kai magana to kaga shine shine shine saboda haka wajibin mutane ne dole ne bi halatta su bar mutum ya lalace ba amma yanzu da yawa ai yanzu da yawa akwai mutanen da kawai kuɗi ne yasa ake ganin suna da hankali amma kai da ganin mu'amalan ka ka zama hukunci kwarai wallahi akwai wanda kawai dan shi ne kuɗi ne shi yasa baka isa ka ce wani ma hukunci bane amma da ba kuɗin kawai ma hukunci ne kwarai kuwa ka gani wayin ta kun bintun idan kuma iya mace ce wahaba ta balaga har ta yi jinin haila wal abu hayyun baban ke yana raye to fa laysa al hajru anha yazhabu yanzu hajjarewa ba zai tafi anha gabarin ta ba tana nan a karkashin kulawan babanta hanya biyu ne kadai wanda za ta samu rashidantaka illa izama nakahat sai dai idan ta yi aure ma'ana an aurar da ita sun ma za su ba'atu a hawamin sannan aka kwashi shekara bakwai tana ɗakin miji to daga nan ko uba bai ce ya rashidantar da ta ba ta rashidantu wa za bi hilka ba wannan da shi hukunci ya tabbata ka yi auren yarka baka jaddada hajarewa ba bayan shekara bakwai duk mu'amalan da ta yi ko ka sani ko baka sani ba wannan mu'amalan ya zartu na malam yi jaddida hajiraha amma shi ma yace matukar fa idan uban bai jaddada hajire ta Israel bina a gurbin tarewa ba tana tarewa ya kira shaidu yace to fa mun aurar da wanci amma har yanzu kulawan mu yana kanta duk wanda ya mu'amala da ita ba mu sani ba wannan abin yayi a banza in ya ainihin samun ta hajire ta to wannan ba za ta samu rashidantaka ba sai lokacin da ya ya rashidantar da ita au ko kuma sallamar rushidan ladhi ta bayyana hanya na biyu shine uban ya sallama rashidantakan da ya bayyana gare ta ma'ana ya gane cewa ta yi hankalinta ta yi ainihin komai da komanta za ta iya gabatarwa ba tare da kulawan iyayenta ba uban ya ce daga yanzu mun rashidantar da wanke dama haka Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim idan uba ya mata haka shikenan ta rashidantu ko da ainihin bata shekara bakwai a dakin miji ba wajiru man wasa hajjarewan wanda uba ya wasici alaiha akan yarsa yansa yi hajjarewan shi ma yana miƙuwa hatta ya zula hukumu hu bima yajib har sai hukuncin hajjarewan ya gushe bima yajib da abin da yake wajaba ma'ana sai an gane ta yi hankali ta rashidantu sannan a tattara ainihin komanta a miƙa mata wal amul yawma aiki a yau ranar talifi alaihi ma haka ne? wal amalu yau ma aiki a yau ranar talifi mazin ya zartu ne alaihi akan wannan hukuncin da muka faɗa. kuma wa mislu kwatankwacin wasiyin da uba ya saka ne hajiru wasiyil qabi idan wasiyi na alƙadi ne ma ya saka kasan ba wai kowane abu za a ce kawai hukuma ko kotu ita za ta rike ba kotu tana da daman ta sa wakilai ga abu kaza amma to waye kamata mu saka sai a duba wani amintacce a ce da umarnin kotu ka kula da abu kaza da kaza da kaza to irin wannan idan kotu ta sa hajjarewan wata a hannun ainihin wani mutum to wannan hajjarewan shi ma zai jaru kamar yadda in uba ne ya sa wasiyi haka nan sai an gane rashidantaka sannan a ba ta ainihin daman ah, tasarrufi da dukiyarta alhamdulillah amin ya Allah.
Allah matsala rashin bai kayan shi ne ke kawo ba.
wallahi to ai